ذكرى لسببي ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة عشرين بقي بوتن ربيع الأول بوتن سبقه shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya dan ba manta ba mun tsaya hadisi na ɗari bakwai da sittin da uku babi na sha hudu taji na ɗari biyu da ashirin da shida na kuma mu taji hadisi na ɗari bakwai da sittin da hudu babi na sha biyar a cikin kitabul hajji muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haka zamana malami ce babun kilo ko babu da yake magana dangane da tsayawa shi sa ma ba hausa shi ma sai ce tsayawa arba amma ba zuwa a kai ka tsayawa ba in ka tsaya kana sai ka ga duka zauna har ka kinkita ne saboda haka ba wai cewa ake kawai mutum ya ji fara tsayawa har sai rana ta fata ba haka ba kawai kalmar ce ne ana faɗa cewa tsayawa arba amma tsayawa a ko zuwa a yi ibada a wannan gudun da yake na zagayen dutsen arafa yadda kira hukukun arafa tsayuwa arafa sannan kuma ba da suka ce ba wai ana nufin sai ka hau kan ɗan tagariyar za a kowanne suke da rigimar cewa sai sun hau kan dutsen za a gaya ma ga iyakar arafa duk inda ka zauna a wannan gurin arafa ne ba wai dole sai mutum idan ta aka iya daidai inda annabi alaihi salatu wasallam ya tsaya da sahabbai ba sai dai wani kan wani ke saboda yawan mutane to kawai wannan kewayen gurin da suke nunawa shine gurin arafa wa qawlihi ta'ala thumma atidu min haythu afaqa an-nas sannan sai ku gangaro daga inda mutane suke gangaro حديث النانا كان عائشة رضي الله عنها قال أروى نانا جعل قال مكي إذا أتي أروى يأتي دابا مجي أمين دوا لم يسكي سوا إذا قلنا أنا عائشة أنك تتروا مجم أكو برين مركا بسلي ناسا وتكيل أمان مجم أكو sun tattare akwai urwa a ciki da kuma na amra da kyau ka ta gobe wahala ya kamata a ta gobe mara wahala urwa amra sai kuma wa ya salam malam Muhammad ba ban da yamba eh masru shine za ku ka tika ne kala ne ummu waraka ummu waraka sahabiya ce wannan fata bi aini ɗaliban na na Aisha wanda aka ce in ka tattare su ka samu ilimin su kusan sun tattare ilimin na na Aisha saboda yadda suka lalace ta na faɗa na maimaita kawai dai ana ɗan goge shi ne duka mai wahalar dama a ciki ita ce amra da malam Muhammad ya kawo amra dan ɗayan ba mun fi faɗarsa a cikin ɗaliban na na Aisha ba dilo to saboda haka sai ce kanin nasu ya dubo na fil jahiliya mutane sun kasance suna yin dawabi a jahiliya kuma an sanya ake dawabi a jahiliya yadda ce tsirara ake kewaye ɗakin ka'aba kuma an tashi kewaye ɗakin ka'aba din wato wa ma kana salatu ma inda albayti illa muka'an wa tasbiya fito ake ana tafi sannan aka tafi ana waka alayhi yabdu ba'dahu aw kullahu wa ma bada lahu fala uhillu haka ce bala aka ce za ka tashi ka'aba ana dawa shi tsirara auratan yace tsirara suke yawo illa al-umsa banda al-hum suwa al-hum wal hum su quraish wa ba walad al-hum su sune quraishawa da waɗanda quraishawa suka haifa sune jamu ahmad malaka dai sune wato kinana banu kinana kenan da banu judaila an gane ko yawa ana kiransu da humsu ne zara da annahum tashaddadu suna da tsaurin addini saboda haka kamar riko da addinin su ne karfin gaske ne to hakan ta haifa musu da cewa idan kowa ya dawo daga inda ya zo daga munzaliba an gangaro an tafi arba su zai ce ba inda za su ai mutane ba wajen harabi suna ka'aba ba za su fita ba su yadda suka bai za a dini cewa ya wanda yake harabi zai fice koma wajen harabi to su ba na fita to shi ne ma da yake gaya mana a nan wa kana da humsu ya tasikuna ala nas su wannan alhumsu din banu kinana banu judaila quraish sai sun makale a cikin Ka'aba kawai sun tsaya a nan sai dai wanda yake harba ya dawo ko wanda ya zo zai tawafi kawai su rika neman cewa bari su yi aikin da za su samu lada dalilin sa su dai ba za su bar har yanzu ba inda tsirara ake zuwa bari ku je da suke cewa duk wanda yake a wajen harami baya gurin to kayan sa ne dauda ne kazanta ne da tsitsa ne ko da ya zo da kaya ballan da tsirara suke zuwa to idan ya zo ɗakin ka'aba bai zai yi tawafi da nasa kayan ba ballantana kuma tsirarar ke zuwa kamar yadda ya gaya mana a baya yuɗi rajulun rajulan siyaba a cikin wannan homsin masu riko da addinin can na kuraishawa da banu kinana sai mutum ya cire rigarsa sai arawa wanda ya zo baya cikin su sai ba shi aro hakan ya ba shi aro shi ko kai kewaye ɗakin Allah shi ma yana da lada shi ne ya tafsiruna ala nas duk abin da suke yi kenan kawai to sai ce ya tufu fiha ya yi dawafi da wannan wato din mar'atul mar'ata a siyaba ta tufu fiha sai mace ma ta dauko na ta tuba ko ta ba wa mace tunda mata da maza ne suke zuwa ina ya kaga wanda bai samu kayan ba zai ce shi haka zai kewaye dakin Allah sai ya rika waka yana kewaye yana cewa to yau dai hannu kawai suke dora a kan al'aurar su gaba da baya iya tafin hannu amma haka suke tumbur suna cewa ya dace Allah sai sai al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fa ma badalahu fala muhillu sai wa yau ne tsiraikin mu dukan sa zai bayyana ko wani dashi duk abin da ya bayyana sun sun dora hannu a kan al'aurar su gaba da baya sai ce wanda ya bayyana ba mu halatta muku ko kuka gani haka ake cewa dakin Allah ana ta kewayawa shi za ke cewa jahiliya ne to da haka sai ce wato ba mallan yau da da humsu dafa bi bai da uriyana wanda humsu ba su bashi kayan ba sai ke wai dakin Allah darara yana fito yana tafi wa kana yusibu jama'atul nasi min arafat jildazan mutane suna gangarowa ne daga arfa sau daga wato arfa wa yusibu humsu min jama'i su ba alhum in sun dace cewa sai su wuce daga jama daga muzdalifa wa na aisha radiyallahu anha anna hadhihi al-aya nazalat fil hum dan aisha Allah ya kara mata yadda wato take cewa dan aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wannan aya ta sauka ne fil hum akan hum thumma ajibu min haythu abadan nas wa takbiru nas saboda haka sannan sai ku gangaro daga inda mutane suke gangarowa ku nemi gafarar Allah ba wai ku je ku makale a cikin Ka'aba ba ku je ku ba za ku fita daga harafi ba kana ta ce kado yi shi zuwa mai jama'i sun kasance suna gangarowa daga jama'u shi ne muzdalifa ba duki yau ila arafat an gane ku sai aka tunkuɗa su aka bai da su zuwa ga arfa aka ce daga arfa za ku gangaro ba daga inda kuke gangarowa ba daga muzdalifa wannan shi ne sababin da zuwa suka koma cikin littafin imamu suyuti a karkashin aya za ga sababin da zuwa da sauran malamai da suke kawo a tafsiri za ga suna kawo wannan aya da gani da abin da ko wannan hadisi a sababin da zuwa na saukar aya hadisi kaga a nan za mu koyi abubuwa guda biyu zuwa uku na farko hadisin ya koyar da mu cewa wato kankan da kai an kanda kai daga wanda duk wanda Allah ya wata bai wato ba a so ya rike girman kai akan wannan sannan abu na biyu ya nuna mana irin yadda mutanen jahiliya suke yawo su tsarara su kewaye ɗakin Allah musulunci ya zo rusa wannan ɗabi'a ta su hadisi na gaba an jubai da bin mu'min radiyallahu anhu dari bakwai da sittin da biyar kala yace azlantu ba'ila li wata rana wani abun hawa na ya fata rakumi ya bace mu ba za haftu a zulubu yau ma'arafa sai na tafi ina neman sa ranar arafa ba ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajiban bi arafa suna tawowa sai na ga annabi shi ma a a arba a tsaye a kuntu sai na ce hada wallahi min al-hum na rantsi da Allah wannan bawan Allah da ya kai a nan shi ma yana cikin al-hum mun faɗi zuwa yi ku quraish wa ma wala da ku ga ya nan ba quraish ki sai ce wannan shi ma a cikin hum da yake masu wannan tsananin riko da wato addinin nasu amma kuma ba ma ja'alu hauna me ya faru shi kuma ya tsaya a nan domin ya san ba nan ke tsayawa ba ina ke tsayawa eh a muzdalifa nan ke zuwa su fake su kaga fakewa iya nan ke tsaya ke ba inda za su ba za su gangaro zuwa ga wato arba to kun ga ai akwai hadisin kun za ku iya tuna Abdurrahman bin Ya'ma wanda yake cewa ka yi tuba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a dawo nasu ba sa'alu an alhajj na je gurin annabi alaihi salatu wasalam na yi masa tambaya sai wasu mutane kai suka zo gurin su suna yi masa tambaya akan aikin hajji sai annabi ya ce alhajj arafa shi aikin hajji gaba daya arfa ne inda za ka yi duk kuɗin nan guda uku baka yi tsayuwa arfa ba ku to hadisi a kai aikin hajji bai ba shi za muka ce ko mutum bai da lafiya ana ɗauko shi a kai shi gurin a ajiye shi domin ya rufi wannan ina da bai ce faman a zaka lailatin arafati qabla dulu'il fajr min lailatin jam'i faqad tamma hajju duk wanda ya rufi wato daren arfa kafin kullowa alfajir na ranar muzdalifa na ranar muzdalifa to tabbas aikin hajjin da ya cika kun ga da ba ai ai kwanan muzdalifa ko sannan sai a gangara zo da haka wanda ya riski wannan aure kafin wato kafin kullo alfijir ya samu ya samu arba da wannan hadisin shi ma kaga yana nuna mana mashuru ayyatul wuqu bi arba cewa tsayawa arba shari'a ce dole ne domin yana cikin rukunan aikin haji aikin haji baya shiga sai da shi sannan abu na biyu yana nuna mana girman ɗaukatuwar halayen annabi alaihi salatu wassalam da kankan da kai irin nasa tun a jahiliya wannan ba magana da muke ana magana ne a jahiliya don mu gane abin da kyau tun a jahiliya annabi mutum ne ne kankan da kai da halayen kyawawa sannan kuma yadda annabi alaihi salatu wassalam a yadda Allah ya dacar da annabinsa ya masa muwafaqa da dacewa da abubuwan da yake kafin a aiko shi ba duk kafin aiko shi me yasa sai da muka gano wannan wannan jubairu bin bin mutim da ya wucewa ya gan shi a a ina a gurin arba alhali alhali wato mutanen su alhum gaba ɗaya wa'ancan mutanen ba ta zuwa gurin su ga gurin da suke tsayawa da to wata kila kafin ku yi min tambaya zai yi tambaya shin annabi alaihi salatu wasalam ya taɓa yin aikin hajji ne kafin aiko shi ya taba yi malam Muhammad wannan dalilin ya nuna haka an fahimta da kyau ku ya nuna haka domin gashi an nuna ba kaga wato ibadodin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ai ta akai kana kana yata annabi bi gari irani amma da suka ce akan wani salo annabi yake a bauta duk a cikin kogon hira a wannan salo yake yi tunda ba aiko shi ba ba ai ko ba wannan gado da aka ce irin ibadar annabi da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yake babansa mahaifinsa irin da yake eh to kaga a je tinda duk mutane suna zuwa su tsara wato kusanci zuwa ga ubangiji a ta hanyar aikin hajji wala ka ce annabi bai ba sai daga cikin dalilai ga wannan cewa annabi alaihi salatu wasallam aka tambaye ka ya taba aikin hajji kafin a aiko shi na wajibi ne ya taɓa yi ne dalilin wannan hadisi na jibai da bin mutane domin gashi an gan shi a arba duk da cewa shi baya ɗau bai ɗau ɗabi'u irin nawa ba irin na ɗan jahiliya al'um babu nasi tahallul min al-ihram babu da yake magana akan warware soke at-tahallul min al-ihram daga ihrami wal amru bil tamam an gane ku da kuma umarni da cewa a cika abin da ake nufi a nan wa aka zo yanzu za a yi wa nafsi ne ta matuyi ko ibrahim ko kirani wane ne za a zo a yi annasku a soke masa halin da yake a kai da yanzu a mai da shi wani da wa ake mai ibrahim ko mai tamattu'i ko mai kirani mun faɗi cewa shi mai tamattu'i idan ya taso idan ya zo ya kumara yana gama zai cire kayan sai sa kayan gida ba zuwa da ihram sun tafi da kansa da ibrahim ko in ya taho da kayansa gaba daya to sai an gama ya ranar sha uku ga wata haka ne ko shi ma mai kirani haka to yanzu da wa ake wane ne za a soke shi da yanayin da yake kai a mai da shi wani a wayannan uku na mai kirani me yasa saboda hadisin kun gane bayanin alaji hadisin da muka biya a baya akwai dalili a cikin hadisin ko babu malam Muhammad ai wato akwai dalili ko babu ne sai ina warware niyyar su da suka taho da ita to ai to aka yi nasu ta allul min al-ihram wal amr fi tamam an gani soke a ta'allul min al-ihram cewa ta'allulin da mutane za su mutum ya cire asali zai yi da matsuri a soke wannan niyyar da ya zo da ita a ce to ya cika maimakon warwarewa da zai yanzu ya da matsuri yanzu cikawa ake so ya yi kun fahimta da ke ku ya zo da niyyar shi da wasu za a ce a cika duk da cewa wannan hadisin ma da annabi ya kawo yana da mahanga domin idan ya zo zai cika din kuma bai da bai da abun bai dabba da zai koro ba kaga zai sun umar da zai shiga kiya kenan sannan in ko ba haka ba sai dai yi ne ya azumi goma ko ba haka ba guda uku a dan bakwai in ya dawo an fahimta da kyau ko to amma bari mu karanta ne ana bi musu al-ashari abdullahi bin kai قال يتي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البطحاء نا كنتو النبي عليه الصلاه نا gabaci annabi عليه الصلاه والسلام wato abin da ake nufi shine ya dauka a can badaha din wanda guri ne al-muhassab wannan wannan waƙar da ake kawowa ya salam dan malam da shiriya kalilai ya huja il muhassadi al muhassad sai shi ne gurin da yake da tsakuwa wani guri ne an fahimta da ko saboda haka guri ne da tsakuwa to sai yake cewa wato huwa bil batha annabi ya doka wannan gurin da ake kira batha faqala bi ahajjata sai annabi ya ce da abu musa al-ashari kai aikin hajji me za ka tambaye shi itimin ba da shi aka taso ba shi yana ina to in ba kuma da hadisin sa ba shi yana ina da annabi ka to aikin hajji na yana yana barakallahu fi malal bukai kaga an tura shi yaman da shi dawa na yana tawaga sai da alko saboda haka shi ma ya tafi yaman a daidai wannan lokacin sai annabi ya ce da shi a hajjata kai aikin hajji ne kullu na amsini ne kwarai kana bi ce bima a halatta to da wata niyya ka taso yanzu amsa ko za ta kuma fitowa ba kira ne ko ta mace da wata niyya ka taso sai ce kullu sai ce labbaika bi ihlali ka ihlali nabi sallallahu alaihi wasallam na amsa kira da irin wato na wato na daga murya na ɗau niyya irin yadda annabi ya ɗauko niyya irin amsa sai na ali ala ce ce a hasan annabi ya ce ka kyauta wata niyya ce nan abu musa al'ashari ya ɗauko kirani ko domin da annabi ali da rabbi kulabi to da kaga an zar alaji da ya faɗa tara ne ke cewa tunda annabi ali da rabbi kulabi kirani ne to sai shi a hasanta ka kyauta sai dai inda hikmatu bil baiti wa bis safa wal marwa ka je ka yi tsawabi a ɗakin Allah ka kuma yi sa'ayi a safa da marwa sun ba a taikin ra'atar min nisa'i bani aikin fa fafalat ra'asi abu mutan ashari yace bayan na yi wannan sai na tafi gurin wata mata daga cikin banu kai wata muharrabarsa yar uwarsa yace da nake gurin ta fafa na tira a ciki sai ta duba min kaina saboda yawan gashin kuma yawanci aka je aka kwanta a guri wani lokacin cikin rairayi ko cikin yaki ga irin kwarin da suke cikin wannan rairayi ko yaki duk da suna da yawan gashi zai iya shiga to sai su ba da kansu ga matansu ko maharamansu cewa a duba musu kai kamar yadda ake dubawa wato mata kwakwata a duba cikin gashin a game ya shiga kiyashi ko kwaro ko ma abin da ya kamata al'umma da ita kanta kwakwata a fito da ita su a gurin laraba ba wani abu wato ba wani abu bane yawan gashin ka zai sa kwakwata ta shiga masu ba wani abu bane da za a zo a yanzu ne mu a cikin mun kaga mutum ya samu ko da da yawan gashi to za a ce kazanta shi amma gurin balarabe ba haka bane karka kallo shi da irin al'adar ka kai fassarar ta morawa an fahimta da kyau ku yau ku sai ta nika kanka kansa gurinsa sun ma halattu bil haji me wanda yake nunawa daidai wannan sai zo nika kansa sai sai duba masa kansa da yake duba da yake nunawa wanda zai zo ya shiga irani da aikin haji ana tiba ana kitso to me wanda yake nunawa na ana iya ana iya yi to abin nufi amma abu tambaya ta biyu shi abu musa al'ajari wanda aikin hajji ya yi kenan bari mu kara zaɓe tun ma halarta bil hajji sannan sai na ƙara kulle niyyar aikin hajji fa kuntu ufti bihi nasa hatta ila baka umar an ga ta ku da ba yace nan ka ba da fatawa da wannan abin da ne ko bata fito ba nan ka ba da fatawa da abin da ne har zuwa khilafa ta da na Umar fa tafassuhu lahu na ambata masa fa kana bi shi inna aqul bi kitabillahi fa innahu ya'muruna bis sama idan da littafin Allah za mu yi riko to ka sani cewa Allah madaukakin sarki yana umartar mu ne da cewa mu cika ta ina wa atimmul hajj wal umrata lillahi sai na wa dalilin da na cewa wato ba za a yi kamar turi ba sai dai a yi kirani kun za akwai sabani shi za mu kace ba a jijiyar wuya a gurin Abdullahi da Abbas ba wani aikin hajji sai Ibrahim duk aikin hajjin da kaje kai shi a gurin sa ko da ka tafi kai da wani turi kawai Ibrahim kai amma kaje kai kirani kai kana zuwa da kai kirani a gurin Abdullahi da Abbas Ibrahim kai ai kira Ibrahim kai saboda wai kana yi tsawafin farko to kawai ka yi ibrahim kawai ba wani ba da lokaci ibrahim kana yi tsawafin nan to tsawafin umara ne a haɗe da aikin hajji isa za ku ji malami suna ta cewa ba sai dai ka zo ka faɗi wanda ya fi falala amma ba a sukar kowa domin ka karanta alhamdulillah nan da ibn abi shayba ko abdurrazzaq za ga wato an samu sabai da kowa da abin da ya bayyana cewa a wannan hadisin da Jabir wani ya ce ai annabi kamar shi ne wani ya ce kirari ne wani ya ce ibrahim to me da haka shi da muka ce Allah ya hore ba sai kai jika wanda ya ji ake hadisi sau goma ashirin talatin ai ya kamata a ce ya yi jika to amma har yanzu ba a gane wani aikin hajji abu mutum ashari ya ba a wannan hadisin wani kamar su yi ai ba wani shikari a ciki domin tabbacin wato sun wato da na sun ma a halartu bil hajji kaga na tabbas ga wata ya kuma tsaura niyya ne abun a fili yake na tabbas ga wata ya kuma tsaura niyya na ba ya haka ake wanda ya ce a shurul hajji alhaji a shurul ma'lumat shawwal zulqa'ada zulhijja a wa'annan watanni in dai yayi umara in dai bai koma garin su ba har yanzu yana nan a mutum mace in dai bai koma garin su ba idan ya koma garin su ne matsala an fahimta da kyau ku in dai bai koma garin su ba yana nan ranar takwas ko ta yaje ƙara ɗauko niyya ya shiga aikin hajji to yayi tabbatu amma idan ya kashe da Najeriya yana cikin ambasadori ko ya tafi Madina ɗalibi ne shi ya je Madina ko ya tafi wani gari a cikin garuruwa umararsa kawai ta zama mustaqilla ita kadai take in ya dawo sai ya kuma yi sai ya kuma yi idan ta wasu zai sai ya sake umara idan kirani zai dawa ba a raba ibrahim ba ba a raba shi kenan to kaga abu musa al-ashari ku fahimta da kyau tabbatu yayi domin da yayi umar shi za ya je ba da kansa yana nuna ba cewa yayi tahajjudi abin sai domin ai wanda yake cikin wannan ba zuwa da iran baya cikin to ba a ce ba kai ko ba haka bane an muka biya a baya na cewa za a iya tace kai ko ba za a iya ba ko za a iya wanke kai ko ba za a iya ba muka ce wani sun fasu wannan ba za a wanke wani saboda kan wani gashi ya faɗo to shi ne zai su bayar waye a masifa arewa ma ke a ɗaya bai kan a duba ko da wani abu ya shiga kun fahimta da kyau ko saboda haka abun musu al'ashari da masu iyayi idan haka ne da umarnin wa da umarnin annabi alaihi salatu wassalam ba rigima isa malamai suke faɗa wai ilimin kana ƙara faɗi kana ƙara raina kanka kuma haka ka'idar karatu take wallahi kana kuma matsa zai gara baka san kowai ba kullum in dai kana matsa wa karatu in kuka ji mutum ya ce ko waye ko to bai komai ba bai ba Allah bai ba amma idan yana ƙara matsawa zai ƙara gane bai fi karanta komai ba har yanzu ba abin da ka biya kawai karanta ne kake amma idan mutum ya dawo ce ko waye to daga ran shi dan ya rada shi ya rada ba rawani kuma ya cuce shi ya yi gaba gani ba dole za a yi gaba gani kuma wannan sunnar Allah ba ba kai nan annabi Musa ma da yake aka ce wa zikiri ne akwai ko wanda ya zika karatu yake ba na ce sai Allah ya wato saboda cikin Allah yake to yake akwai aka karatu sai da ya rika yawo ga kina a suratul kafi doguwar tafiya da kansa yake la kalla kina min safari da ada nasaba kuma karatun bai kare ba ka wasi ba gaba jami'ar ba level 1 ana zuwa level 3 kuma karatu ya kai shike to kaga anan sai fa kunta abdihi nasa da ka san na ba mutane ba kawali shi shine wanda nauyin aikin haji da mutu sai waji abu mota al'ajari kullun yazo zai ba da fatawa ce ku yi da mutu da shi yake ba da fatawa hatta khilafat umar an zo zamanin halifancin sayyidina umar فذكرته له الأنبا جاور هكا فقال فيه إنا أخذ بكتاب الله فيه فإنه يأمرنا بالسماء وعليه مسلم إن كتاب الله لا نجركم يشوفوا كتاب الله يأتي بثقة Allah ya ce wa atimmu al-hajj wal umrata to da wannan ya gaba hujja cewa wai lalle cikawa za a ba dan ta ba kaga cikawa ko ai ba za ka raba ba sai da Umar shine magana da professor wato ko kuma da malaman mu suke yi haka malamin da Dawud da Ismail yake yawan fada irin wa'annan gabobin in aya ba nasi ba ce to kowa zai iya fahimtar wani abu kaga da ita suka kafa hujjar cewa sai na mu ya kafa hujjar cewa lallai ba za a yi ta mutu ba sai dai a yi kirani saboda Allah ya ce a cika a cika hajji da umara zuwa ga Allah وإن أقول بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يحل idan kuma sunna za mu dauko ji sai na Umar yace to ka sani nan ba sai na Umar Abu Musa al-Ashari yake wa rabbi ka sani cewa shi Annabi alaihi salatu wasalam bai warware ittifaqus da ba hatta balagal hadiya wa illa a sai da shi da dabbar ta gurin da za ka yanka ta yayi ne kenan yayi kirani har sai da shi da dabbar ta gurin da za a yanka ta yayi kirani shine bana Ibrahim Khalil yake fahimta fuska ko to kaga fuskar kenan a irin nan kaga hadisin wato yana nuna mana yana kudaitar da mu cewa wanda yayi abu mai kyau kai ba ba domin ga ita a sanya hake da shi a santa annabi ya ce da abu musa lafiya ka kyauta haka ya gaya ba sannan kuma da yadda sahabban annabi alaihi salatu wasallam suke bibiya su koyi da duk wani wato abu da yi sannan kuma yadda annabi ya dami mun koyi cewa annabi ya damu da sahabbansa domin ga yana tambayar dabi'a su ne ba ya tambaya abu musa lafiya ya tambaye shi wani yanayi kake gidan gani da aikin hajjin da kai sannan hadisin ya nusar da mu cewa ya halatta a je muharrama ta wanke kan wanda yake muharrama ya halatta har ta take masa kai da wannan shi ne dai kamar sana'in ya koyar da mu adabul hiwa ladabar tattaunawa ladabi na tattaunawa za ku tattauna da a wato ɗalibin ilimi ya kamata kowa ya iya wato ya samu dukkan choice of word ya zaɓi kalmomin da zai rika amfani da shi ne tattauna za ku yi muzakara da muɗara'a an fahimta da kyau kuto kowa ya zaɓi kalmomi yadda ba zai fita da ɗan uwansa ba domin matsala ce ake idan a karu juna ilimi ba wajen a kura wani ba to kaga da ƙarshe kuma shine girmama al'amarin khalifa in ka zo ka tarar da aliba ko jagora na guri ya zo yana da wani ra'ayi daban kai ma kana da shi to malamai suka ce wannan hadisin ya nusar da mu cewa mutukan naka ra'ayi ba saba wa Allah ya mutu kar ka fito da zaka tsara ka saba wa al'ummar musulmi wannan hadisin mun koyi haka domin ga Abu Musa al-Ash'ari yana kan wancan ra'ayi amma bai toge wa tunda ya sai na Umar ya kafe anan kuma shine halifa sai hakura shikenan babu jawazin tamattu'i babu da yake magana akan halaccin yin tamattu'i Ali Imran bin Husayn shine sahabin da malaiku suke wa sallama wasu dai ne mai sallama ba sai da yi kawai da ya tafiya duk da cewa malaman sira sun ce sun dawo da yi mai sallama lamar daga baya amma dai wannan tsakiyar da yi wato lalar da yawa cikinsa shine malaikun suka daina zuwa ana zuwa yi ma magana akan masu tawakkali da karfin tawakkali ga Allah idan larura ta same su suna koma zuwa ga Allah ba tare da sun yi rashi ba to Ibrahim bin Hussein yana cikin mala'iku a sahabban da mala'iku suke sallama yana ci za a yi masa sallamar ya amsa a wani zai iya cewa ai kai ma in kai sallama ba amsa mala'iku suna mayar ba ba wannan ake nufi ba shi suka yana ci kai yanzu kai sallama ba amsa ba kana jin muryar mala'iku ba ka ji domin mulkin mu da Ibrahim bin Hussein kana yace nazalat ayatul mut'a fi kitabillahi ayar mut'a ta sauka a cikin littafin Allah ya ali mut'atul hajj ana nufin mut'ar aikin hajji da idan ɗan hajjan ɗan shi'a suka bakin tafi wai wannan ayar ke ɗaukowa mut'atul hajji ne ba suke ɗaukowa suna kafa hujja da ita shi ne suke cewa Allah ya bar mutu'a amma bai na Umar ya hada kun ga yanzu amfanin karatu kenan da Allah bai na Umar wata mutu'a ya hada mutu'a ta laji wanda gashi mun je dan tattauna su gawa da Abu Musa al-Ashari amma har yanzu suna bada bata wucewa wai sai na Umar ni na har yanzu na ɗan shi har yanzu ma suna wannan cewa sai na Umar ne Allah da manzansa ba ta hana ba Abubakar ma wai za mu zuza ne wai Umar na biyu suke cewa na biyu ne ya zo ya hana in ka dace na biyu dole sai na Umar ake zagi na ɗaya da na biyu to na ɗaya Abubakar ke na biyu kuma Umar eh in sun ce ba za a yi zagi to sai a ce kaza da kaza na ɗaya da na biyu to saboda haka wata aya ce take nuni akan a cikin suratul baqara mutum mana aya da take bayani akan halaccin yin muta'a muta'atul hajji suke bacewa da ita wata aya ce kimatin min tare bari ga muku ita da Hausa cewa duk wanda ya yi wato ya ji daɗi da umara ya ji daɗi da umara ومن تمتع بالعمرة إلى الحج ba sai ya tara min alhaji shine iske ya gani haka wani malamin ne yake kawai in yana so ka tuno abu sai ya ba da Hausa ya dai kaza iske ya gani kenan an fahimta da kyau ko eh mutum ya cika ɗalibin ilimi na gaske to sai iske ya gani ya iya halartowa faman tabbata bil umrati ila al-hajj faman tayyara min al-hajj ita ce ayat da take cewa wai ayat da tana nan wai amma na biyu ya hana ta nuna halitta akan fita amma na biyu ya hana to kariya take yi yawa wannan ayar tana magana ne akan mutaatul hajji ba ba mutaatul zawaj ba ba ita ba na'am to kaga sai yace fi kitabillahi yani mutaatul hajji wa amara nabi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi ya umarce mu da ita eh dalili ko hadisi abu musa ya ce ya umarce mu da yin ko da annabi bai yi muta'aba muta'atul hajj ba bara burka kara kara zawa kan wani yake biya gurin an bayyana da kyau ku ya ce annabi ya yi muta'a kuma na bara ni ba haka nake ba cewa wato ko da annabi alaihi salatu wasallam bai yi muta'atul hajj ba to ai yayi umarni da ai muta'atul hajj an gane ko yawwa ba wani iskali sannan tawagar da ta biyo annabi alaihi salatu wasallam za ka iya karkata waɗannan nau'o'in aikin hajji ka ce duka ayi ba wani iskali tun da zamanin sa ne aka yi kaga ya halatta ayi sai dai kawai wanne ya fi falala a nan da yake ta ƙara juna ne yan ahanaf kaji wanda suka ɗauka yan halabila su a wato a mazhabar su wanda ya fi falala shi ne mutu'atul hajji mutu'a ta ake hajji a gurin malikiya ko ifradi ne kwani kuma na gaya muku kaga san suna da sahabi Abdullahi da Abbas nan suna da sahabi Abdullahi wato Sayyidina Umar nan ma suna da sahabi Abdullahi bin Kai kowanne ba akwai sahabban da suke dewa a bayan su domin na ka kai Allah ya hore ba duka kai fatan da muke kenan Allah ya hore mana duk biyu duk uku kaga aka zo aka ce wannan suka fi kowa lada ranar alkiyama za a ware yan yan wato tamattuyi sai kaga kana nan za a ware yake buradi kana gurin za a ware yan kaza kowanne za a ware ka shiga domin Allah ya baka ikon kai duka to shi ne yake gaya mana sun malam tanzil ayatun dan taku ayatun muta'atil hajj to kun ji kai ba samu ayat da ta zo ta tabe ko mun yi tsallake ثم لم تنزل آية تنسق آية آية متعدد الحج فأتموت آية تتو كتتو تتوكي آية تتي ذا أي متعدد الحج وانا آية مكبية مين مين أنا يعني متعدد الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل هكذا إيش أنا ko ba ka bane a nan haka ne me yake to babu alawa cewa fa Allah ba amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka aiwatar da ita tare da Annabi alaihi salatu wasallam kaga niyyar da suka dauko ke da tunda fari suka tauke ne ولم ينزل آية ولم ينزل القرآن ينهى ban ji ba to halimu kaga ba a samu wata ayar da ta sauka tana haramta haka ba shi ne dai bayanin da muka yi yau ba a samu ayar da ta sauka tana soke haka ba to babu wannan bayanin da ne a naku to ni cewa yi ba ku ji ɗaya ruwayar za ta yi amfani in malam tanzil ayatan tansaku ayatan muta'atil hajji ka ka samu tsari ke sannan wato wata aya bata sauka bata sauka wadda take soke ayar mutu'ar aikin haji kaga din ma'anar ba ki kawo an fahimta da wannan ayatan su halimuhu aka ce na kuma yi mutuwa da karara sai ce walan yanha anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwai alaku annabi bai hana ba har dama da har yawa duniya qala rajulun bi ra'ayi tudaira ba'du ma sha'a ko wani mutum aka samu yana faɗa da ra'ayinsa bayan wato ba'du ma sha'a yadda ya ga dama yana haramtawa da wa suke da zai na umar amma a junan su ne ai ba ruwan kace kun fahimta da kyau ko yawwa sahabi ne dan uwan sa yake ga masa wannan cewa su ga abin da aya ba ta zo har yana da masjidi cewa aya ba ta zo ta sauka ba shi yasa muka ga ko wanda bangare akwai wanda suka gurin kaga Abu Musa al-Ashari shi ne yazo ai bai yi da zafi ba saboda ya ga kalifa ne amma Ibrahim bin Husayn yana ganin akan me bayan gaji Annabi alaihi salatu wasalam tun da ransa ba hana ba a samu wani kuma yazo ya hana shi zai iya faɗa haka amma ni da kai ba za mu iya ba yawa to kaga wannan yana nuna mana cewa yin tabattuli mutaatil hajji akwai shar'antuwarsa a Qur'ani da hadisi sannan kuma baya halatta a daura ayin wani in dai ya sabawa abin da yazo daga Allah da Rasul kun fahimta da kyau ku yawa isa sabanin sabanin sahabbai za ku ga idi da haji kowa dai yana da lada domin kowa yana makewa da wani abu musamman irin su sai na Umar kawai abin da za a zo inda magana ta haɗu ta sahabi da sahabi ba a cewa gaba ɗaya daidai sai dai a ce ɗaya ta fi ɗaya kwari kun fahimta da kyau kuma annaba ne da hadisin sallallahu alaihi wasallam idan suka yi jihadi wanda ya yi jihadi ya dace a hadisin musulmi yana da lada nawa biyu idan ya kuskure yana da lada to kaga duk gaba ɗaya lada suka samu domin kowa ba san ransa yake faɗa ba shi ne a ganin sa Ibrahim bin Zaid yake ganin kamar ra'ayin sai da Umar kuma shi ma sai da Umar ma ra'ayin na da ya ai ya fake da wani abu ba wai da kai fada ba to kaga kuma hadisin ya nuna mana cewa a sai za mu iya ganowa wata nan muka yi tambaya in sunna tana iya nassin wato Qur'ani don wani zai zo ya ce ma ita Qur'ani ya yi tsakiyin subut ne kaɗiyu dilala ko zalliyu dilala to sai yake da kai yanzu za a iya samun hadisi ya zo ta bi aya ana samu ko ba a samu zai yi zai yi yanzu hadisi ya zo ta bi aya ba zai yi ba akwai na daidai da hadisin hadisin kudusi to kaga dai ana nan dai tatta ya yi da hadisi amma sai kudusi ya yi da hadisi sai dai kudusi akwai wani wani ra'ayi da fiye ai kuwa hadisi yana iya naskin aya ko baya iyawa idan yana iyawa me yi misali Allah wannan ba za mu yace makaranta ba sai an nemo amsa hadisi yana cikin matsaloli manya da malamai suke koya mana a usulul fiqh cewa shin domin wannan jami'in da muka yi amfani da cewa akwai kadaiyu subut kadaiyu dilala qur'ani kenan kadaiyu subut zanniyu dilala zanniyu subut zanniyu dilala a zo ana kan magana akan kuturin ciki sai a zo a ma magana akan cewa shin hadisi zai iya mun yadda aya da iya soke aya duk mun yadda da wannan to amma hadisi zai iya soke aya shine tambayar sati mai zuwa kafin mu fara karatu sai mu kuma da dalili da misali ko a karatun mu na jira mun taɓa ba da misali a wajen ayatul nafsi da muka ba da kakakakan wato annasu cewa ga yadda malam suyuti ya kawo a cikin al-iskan fi ulul qur'an da yadda malam suka kawo mun ba da misali cewa hadisi yana iya soke aya ko baya iyawa in baya iyawa ne dalili in yana iyawa ne dalili insha Allah ta'ala sati ne zuwa mun ba da sati sati guda kwana bakwai Allah ya ara mana lokaci wannan shi ne sannan kaga hadisi ya koyar da mu irin yadda sahabbai suke koyar da yan uwansu sahabbai abin da suka koyo daga annabi alaihi salatu wasalam har su fatawa ne sannan hadisi yana nuna mana cewa shi za a iya yi jihadi tsakanin sahabbai kowa yi jihadin ce ba za ka zo ka soki wani akai wani sa muka faɗa hadisin ya nuna haka a gani sannan yana nuna ma al-mujtahidu la yuqalladu mujtahidan akhar eh wanda yake yi jihadi ba zai zo ya makalkale wani zai yi jihadin daban ba abin nufi mutukar ka kai matakin da zaka iya yi jihadi to bi halatta kai makale wani ba kai ma kai zaka yi jihadi aka tafi su kai Imran bin Hussein zai iya yi jihadi isa bai ta da ra'ayi sai na Umar ba wannan matsala tana da kyau mu rike ta abin da yasa Imran bin Hussein bai ta da ra'ayin sai na Umar ba saboda shi ma mujtahidi ne amma da ni da kai ba mujtahidi bane mu mu ba mu san dai bane mun kai matakin da zamu yi da haji ba mu kai ba sai dai mu ji a ra'ayoyin su na waye yafi karfi kawai mu dauka amma Ibrahim dan Hussein zai iya ji da haji domin ya zauna da Annabi kuma an yi aikin hajjin nan da shi sai na Umar ba zai iya ji da haji to har yanzu ko ban abu da take in malami ya kai matakin da zai iya ji da haji to bai halitta ya makankane wani ba ya sai dai na su yi da haji to amma ba wanda mataki mutum yake kaiwa ya yi ijtihadi da kansa mu koma gurin malaman mu mutum aiki aiki ne da ba ko mutum ne bai ce kojiwa ya ce ko waye ba haka ba ne an gane ko to babu wujubu jami'al mutamatti babu da yake magana akan wajibi ne mutum ya yi yanka idan dai ta mutu ya yi in dai ta mutu ya ɗauko to sai ya yi yanka wa annahu idza adamahu na cewa idan ya rasa abin yankan kuma lazimahu sawmu salatati ayyamin fil hajj wajibi ne ya azumin kwana uku yana aikin haji wa sab'atin idza raja'a ila ahli yayi bakwai idan ya dawo cikin iyalan goma kenan tilka hajjatun kamila حديث هذا يبقى لستين تقوى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كنت بو قرر كتبا النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع إذا مكتبا الجماعة wannan suka leji kallo nan ana ji sai ga ai kuma kirani ya kai to gashi an ce ba ta mata in ji ibnu umar kaga ibnu umar ba ra'ayi ta annabi ne mutaatul hajji to me ne rigima zai kuma sai fitowa da shi karare yake fi hajjatul wada a hajjin bakwana domin shi kadai annabi yake ila umratu da umara ila alhaji zuwa ga aikin haji wa ahada sannan yake sannan kuma ya yi hadayarsa ya yanka ba ta kama a wani hadiya min zulhulaifa ya koro hadayarsa daga zulhulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fara ba halla bil umra ya dau niyyar umara kun ji bayanin da yake Abdullahi dan Umar yace sai da ya dau niyyar umara thumma bil hajj sannan ya zo ya aikin hajji daga baya wannan shi ne ra'ayin Ibn Umar yace domin aikin niyyar umara ya fara kullu niyya daga baya ya kuma kulla ran takwas ko ta yi kulla ta aikin hajji inda Abdullahi dan Umar kuma da hadisi ne ne ba da jaje din nan da albani ya yi masa risala shi ne ake jujjuyawa kowa wanda aka yi aikin hajji da su kowa da yake yawai su mata mata an nasu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajj yace sahabbai ma suka yi tamattu'i da aikin wato da umara zuwa aikin hajji fakana min an nasu man ahada ibnu umar yace a cikin sahabbai akwai wanda wato ya hadaya fasaka al hadiya ya koro hadayarsa ya kora hadayarsa wa minhum man lam yudi a cikin wanda bai akwai wanda bai jiwo da dabba ba فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة da annabi ya zo maka kala ne da sai yake mutane man kana minkum ahada kun ga dalilin sa ai annabi alaihi salatu wasallam bi san da niyya wa sai ya zo maka ya ma ba da fatawa ba tun daga inda kullu harama aka ba da fatawa ba sai da aka zo da yake to duk wanda ya san wato man kana minkum ahada duk wanda ya san ya zo da hadayarsa fa innahu la yahillu li jay'in haruma minhu duk wanda ya zato da hadisa baya halatta yayi wani abu da aka haramta masa hatta ya qadiya hajjahu hatta ya gaba aikin hajjinsa kun ji ko wanda yayi ya koro dabbar sai da aka je maka aka yi wannan magana wanda kuma bayan an je maka already an riga an yi dawaki haka ne yawa ومن لم يكن منكم احدا فليدب بالبيت بالصفا والمروه kun an riga an yi dawaki kudumi amma ba a yi ba to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda kuma bai zo da hadayin sa ba to yayi tawafi yayi sa'i safa da marwa wal yuqassir wal yahid wal yahlil ya rage gajin sa takfir yayi tawafi kwakwas wal yahlil da ne shi ne kayan sa thumma yuhilla bil hajj sannan sai ƙara ɗaukar niyyar aikin hajji da umarnin wa annabi alaihi salatu wasallam ballan baban lam yajid hadiyan wanda bai da dabba ta daya bal yasum salatat ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahli to ya azumin kwana uku a aikin hajji yayi bakwai idan ya dawo cikin iyalansa fada ba aidan alima makka annabi ya dawa bi lokacin da ya zo makka wasalama rukuna awwala sai farkon wato al'amari annabi alaihi salatu wasallam sai ya sumbaci rukuni rukunin yaman ko hajarul aswad ko ya sumbace shi sun makabba salatar da duwatsu domin ta hajarul aswad ta gurin da ake fara da wasu shi aka sumbata ba rukunin yaman ta gurin sa ta nan gurin za ka gani an yi wa fitila koriya a sama amma baka gane ba mutane sun yawa baka iya zuwa gurin ba koriya kuma amma alamar cewa ne shi ne hajarul aswad bayan ka kuma haka rukunin yaman to ta hajar al-aswad ta nan gurin zaka kullu niyya to sai ce habba salata ta adwaj wa mata arba'a sai annabi yayi tasarba tasarba wato guda uku shine daga gurin da ka fara bismillah wallahu akbar sai ka fara kewayawa kana tafiya amma ka yi kai kan tasarba an an takure kawai sai ka rika dan motsa jikinka ba sai ka yi gudu ba ka ture jama'a in dai ba don akwai lokacin da musamman ta azumi ko lokacin da ake na aikin hajji to za ka ga kowace ta kai matakin da in dai kana cikin mutane ba za ka iya motsa ba za ka rika yawo cikin tsakankanin jama'a saboda jirmudu wani lokacin sai kai tafiya daga nan zuwa kofa kafa ka wata je kasa ba kawai a cikin jirmudu kake amma sai ka musamman ba cewa sai je kusa da ka'aba a take inda agogo a sun gashi inda wani abu wani da gilas a yadda shi in ka tsugunta kuma ka mutu domin ta ke kaza sai dai Allah ya taimake ka da wasu masu ƙarfi su fusgo ka to kaga me ya kai ka sai ka fita waje dan gefe inda za ka ga mutane da biyar su suke a nan za ka iya sassarfar ba za ka iya to sai mutum ya yi sassarfa guda uku ma ja arba'an zagaye uku idan ya fara zagayowa daga nan ya je zagayo yana zuwa rukunin yaman sai abin da yake karantawa da ya zo rukunin yaman sai ya koma rabbana atina fid dunya hasana haka zai sai har sai ya zo daidai hadarin azwar sai kuma cewa bismillahi wallahu akbar sai kuma ci gaba da abin da yake addu'a karatun qur'ani salatin annabi ya kai sai ya da rukunin yaba da kuma cewa rabbana atina ita zai kai rukunin yaba zuwa hadarin azwar wannan annabi yake ko me yake biya in yazo gurin zai yi na sai kuma rabbana atina fid dunya ba ba ta kai duk addu'a da zaka yi ba ta kai wannan ba an fahimta da kyau to sai da ya haka ta uku sannan a na hudu da ya zo rukunin yaman a hajar al-aswad sai kawai ya tsaya sai ci gaba da tafiya noman ba sassar ba sannan kuma daga nan sai a dawo da hannu da a fito da hannu don tsin dama yanzu a mai sai a ci gaba da yi dama an yi ne an zai hikimar da mun karanta a tsira cewa saboda wa'ancan da suke cewa sun koma gaba ɗaya sun yi hijira sun koma madina duk sun rani da annabi ce kowa ku da darajar da nuna musu muna da fanki cewa karfafa ne mu baki kara wata cinye mu ba shine dalili da hikima to bari mu dai lokacin da ga to sai ce a baraka ni da kaza da wa bahu bil bayti inda al makani rak'atayn yayin da annabi ya gama dawafin sai su tsakanin makamu ibrahim da ka'aba sai raka'a biyu fatiha da kulliya ayyuhal kafirun da fatiha da kul huwallahu ana ta makamu ibrahim a gaban ne da ka'aba amma an ba zamu ba saboda cinkoso kawai ta kalli ka'aba yayi ba dole sai ka zo daidai sai cinka ba shi ba amma in dai da dama ba cinkoso haka aka fito duk masallama sannan ya sallama ban sarrafa ya biyo ba dasa ba ba da ba bi safa da ba haka ake sai ka gama tawafi sai ka tafi safa ka je kai tawafi shi ma na safa da marwa ai tawafi ne amma shi bambancin sa da na ka'aba shi idan ka je daga safa in ka je marwa ka yi dai ka dawo biyu kaga za ka fara a safa ka kare da marwa ce yawwa ba an kaje ka dawo bane kai dai sha hudu kenan kai haka saboda haka shi ma kuma akwai layi a tsakiya da sun yi shi da koriyar fitila yanzu in ka zo nan gurin za ka ɗan motsa shi ma shi ma da alama sama da ƙasa sama fitila koriya ƙasa korar dai ko koriyar fitila shi ke kaga dai da ka zo gurin za ka yi amma za ka sha mamaki za ka ga wasu sun mai da gurin gurin tsere Allah za ka sha mamaki gurin tsere wai haɓa da aiki kawai sai sai su je ko da gudu wai wannan ya wuce wannan haka sun mai da shi abin wasa na a shi wannan bakwai idan ka je kan a a shi duk lokacin da ka zo shi wannan kora shi ba irin wannan bane duk lokacin da ka zo wannan kora shi sai ka motsa duk lokacin da ka zo a tafiya gaba ɗaya guda bakwai to sai ce a kaga sai ce sabata adwaji tawafi guda bakwai shi ma ana kiransa tawafi amma ko sa'i ثم لم يعلم بجين حرم منه sannan bi wato lam ya'lil bi shay'in haruma minhu bi koma yin wani abu duk wani abu da yake haramta da gari ta na gube ba hatta kaza hadda wa sai da ya gama aikin hajjin sa wani hara hadiyahu yawman nahari ya yanka dabbar ranar sallah da ba abubuwa hudu ake so kai ranar sallah guda hudu wanne ne na farko jifa ko sai ne eh yanka to daga yin yanka din nan kai a tahallulul sugura kun fahimta da kyau ko yawa kai tahalluli wanda za mu zo nan gaba mu to sai ce daga yin yanka kana da damar da za ka iya tahalluli in ka ga dama sai ka bari sai ka gama duka wurin to kaga da ba hudu ne bari mu ƙara da biyu jifa yanka sai ne sai tawafi sai a sa'ayi aski wannan abubuwa hudu su ake yi ran Allah an bayyana da sheku to idan mutum yayi wannan biyu to yayi a ta'allul za mu ci nan gaba to kaga dai ce sun mahalla ne kulli shay'in haruma min sannan sai ya hal wa au yake mun tsallake wani hara hadi yawman nari wa afada fadafa bil bayt ya gangaro yayi tawafi da dakin Allah to ya sunan wannan tawafi tawafu ne tawafin ifada wannan tawafin da yake tafiya take cewa ba kai ba take cewa wato um um inni la urani ahadithatu to da kun ga ita ma lokacin al'ada ce ta zo mata hadisin mu na na satin da yau da wuce take cewa to shikenan ni ma ina ganin yadda Aisha ta tsare su ni ma sai na tsare su inda Aisha ta tsare su ni ma yau zan tsare su to shine annabi ya tambaya yake cewa wato amma duk yawmin na ari ba ke ba ki dawa biyu ne ranar sallah kin yi ko ba ki ba to lokacin da aka zo za a yi dawa ku zana dawa ku ban kwana dawa ku wada to shine take cewa ita ma a jira ta tunda an jira Aisha ita ma a jira ta ita ma za ta yi dawa sai annabi ya ce ba ki ba wanda ake yi sauran zafin suke wallahi ta yi to shine yake cewa akara au halqa kalma ce da ake faɗa ba a ma'anar da ake bayarwa ba kaga kamar kake na ka umbuka ne kamar a hausa ne mutum yayi abun burgewa ka ce kekewa da keke ne ai ba keke bane to irin wannan kalmar shine aqra al-qan kake na ka umbuka da ire-iren akwai ire-iren kalmomin wanda za ku ga an kawo su ba to ita ma aqra al-qan haka take to kaga ita ma abun ya mutu aka ce cin gaba yau Allah tun da kin wanda tawafin ya yi shi zo mutum Sana da daɗin labari take kawowa, ta nuna cewa ita aka jira ba ta biya ba. Wa fa'ala bi kula ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma alla min kulli shay'in haruma min. Ya waraka mutum ya yi ta hannu duk abin da ya haramta gare ka yanzu ya halatta kai. Wa fa'ala bi kula ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aiwatar da irin abin da Annabi ya aiwatar. Cewa man ahada wa saqal hadiya lidan nas. cewa waye ya aiwatar shi ne duk wanda shi ne makudin biyi cewa duk wanda ai man ba man ada wa saqal hadiya min nasi duk wanda yayi hadaya ya koro hadayarsa daga cikin sauran sahabbai to shi ma fa'ala bi kira ma fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi irin abin da annabi yayi din nan shi ma yayi da hankali cewa yayin ka dabbar da to yanzu ya sa kayan sa na gida komai ya halaka gare wannan shine hadisin da muka biya akwai abubuwa da yawa da za a koya a kai wato duk da hadisin mun gane karara annabi kira ne amma yayi umarni da aika mai ko to ba wani iskali mu tsaya a nan dan mutum ya lokacin ba sai ne ga wani abu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiya wanda muka yi kuskure Allah ba ka cikin sarki ya yafe mana akwai dan uwa Alhaji Kabiru Fara satin da ya wuce mun duba shi yana ta fama da zazzabi kwarai da gaske ya yana ta shan magani an yi allura yana ta dawowa zazzabi da an ce wa har yanzu ba ya fito yana bukatar yan uwa sashi da allura suna alkai suna ko Allah ba ka cikin sarki ya ba ki lafiya ana ta fama da rashin lafiya ko shakka ba zazzabi gida da waje ko ina na'am yayar ku kai ba na oke to na bai kamar na ji labarin kwanaki za a yi mace aiki ko kwakwalwa ko mi ko marai ko na ji wannan ita ma to Allah muna sa ta cikin addu'o'in ma Allah ya ba ta lafiya na eh kwarai ko yanzu na da sai kwarai ko yanzu wala an da yake ga mu za ku gane Alhaji Ibrahim Kauga ma bai zama a baya ko can mai tambaya ko nan gurin da nan da can da can yana zama yana zama to wayan da ya samu tausayi a cikin gidansa ya zabe ya kare a kafa kajiwa yau din nan haka ce Allah akbar saboda haka aina wannan gidajen dogayen nan haka muna roƙon Allah maka kuɗin sarki ya tafi ka fada Allah maka kuɗin sarki ya ya wato ya sa ya zama masa kafara muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da kuma kuɗin ɗaukaka duk marasa lafiyar waɗanda aka ambata mana da waɗanda ba ambata su Allah ka ba su lafiya ina roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tubobin da maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke ka ba mu ikon gaskiya Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ke ka ba mu ikon guje mata kuncin rayuwa da talauci da al'umma suke ciki Allah ka yaye muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa tubobin da maɗaukaka kasar mu Allah ya zo da ita lafiya Allah ka tsara raba mana asiri duniya da lafiya Allah ka ba mu tsawon kwana da amfani muna roƙon Allah da suna da kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i da alheri Allah ka biya mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu muna roƙon Allah da suna da kyawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ka rubuta sai shi ka zauna da kasar mu lafiya masu neman da matsala da shafi hankali Allah ka ba ka mu masu kwasan waya da waɗanda suke kashe mutane a kan hakokin Allah ka mana magani muna roƙon Allah da suna da kyawawa da tsohon da maɗaukaka inda ake da tashin hankali a kasashen musulmi yana da kawo zaman lafiya Allahumma amin na fi